ta zama yantacciya to ga kashiya ta yanzu ko shirki ya yi aw yuhillu bi samani ko kuma har yau shi ma an hana wannan shirki duk shirkin da zai bata da ku sha'anin kuɗi to shirki ya bata ina misali kabai'in wa salafin kamar shirki da rance kowa ya zai bata da shan an gane ko idan zan sai maka da kayan nan kuma zan ranta maka idan zan sai kayan ka kuma zan baka rance to kowaye zai bada da shan shirki ya bace aka ce dalili ku shine idan ni ne da zan sayan maka kuma ni zan baka rance idan na kanna ba tsada ba ba hakura za ka yi ba saboda kana hangen zan ranta ma kuɗi ai sai ka hakura ka sai tsada ni kuma ki- rance na bai ja mun amfani ba domin wata illa da ba ranta maka zan ba ba za a ce wannan abin dubu ɗaya ɗari biyar ba amma yanzu dubu ɗaya ɗari biyar ke cewa amma na ce da dubu ɗaya ɗari biyar ka hakura ka ja saboda kana tunanin zan baka rance ka ga rance na yi mun amfani kenan idan kuma kai ne da za ka siya kai za ka bar rance ka gane ko kudin da za ka ban kuma ba su je da bukata za kuma ka samu wasu kudi shi kuma idan ka sai kayana da arha dole ka hakura domin ina hangen cewa ai za ka yi mara za ka ranta muku da wakila kayan nan dubu ɗaya ɗari biyu da maka ce dubu ɗaya ne kuma sai maka da dubu ɗaya saboda ina hangen za ka ranta muku kuɗi kai kuma yanzu da karanta muku kuɗi kuɗin can kuɗin ka bai maka amfani ba shi sa aka ce kowanne zai bada rancen ciniki bai ba kowa zai bada rancen ko bayi ko mushiri sahayun wazifa to idan kuma yanzu an yi ciniki an yi cinikin da rancen ko bayi ne zai ba ko mushiri ne zai ba kafin shari'a ta zo ta bata cinikin a kaji ko sai aka ji labari kafin shari'a ta zo ta bata sai sai kace sai suka ce an mun shafe mun shafe shi shari'a rancen mun cire rancen ba yanzu rancen an soke shi to ciniki yayi kafin shari'a ta bata muke magana to ciniki ya riga yayi aw zina shartu tadbiri ko kuma mutum ne ya siyan maka da bawa yace amma sharadi sai ka dabbara ne ba sharadi ka yadda ba abin da ke dabbarawa ka ce da bawan ga an tahorin an dubur minni kai da ne bayan namu to an yi wannan sharadin ka ba shari'a ta zo ta bada sai aka jira sai kuce kun shafe tadbirin shi gi yayi wa shartu rahanin to shi wannan ba kan shafe sharadi bane akan inganci ne mutum ne sai maka da ba yace to na yadda tunda ba ka da kuɗi amma fa ba za ka tafi ba sai ka ka jingina kace za ka ba da jingina aka kirki za a ba da jingina sharadin shi gi yayi
wa hamilin ko kuma a'a mun yi kirki za ka mun kuɗi na ce tun da baka da kuɗi yanzu ka ce zuwa za ka kawo to waye lamunin ka sai ka kala mini ka ce ga lamini shirki yayi wa ajalin ko kuma kake ce ce ni gaskiya ba ni da kuɗi yanzu yace to sai dai ka bi ajali zuwa yau za ka kuɗin ka ce zuwa kwana kaza kai da aka yi ajali shirki yayi gaba to wancan ba fa ana yi ko wannan lagon ba ana yi ba can da muka faɗa muka ce wasa ha'in huziba ya halatta idan aka shafe sharaɗin nan na rancen nan da muka faɗa ko? to sai aka sai kenan sai yanzu ko da shi mutumin da zai ba da rancen ya fafi da abun kuma da ya fafi da shi zai inkanin ma ya amfani da shi ka gane ko tun da da ta fi sharaɗin ciniki ya yi shi ne na gaban anan kusan lifin nan a can muka komawa a kan kan da yake wadda ko walar bihi lafihi amma kusa da wani kusa kama da wani an ce a'a idan dai har ya fafi da abin da ya siya din kuma zai inkanin ya amfani da shi to ko ya shafe sharaɗin ciniki ya ba shi ne ba ba za a ce yana nan ba
wa fihi in fata to yau kuma idan mutum ya ciniki da race ba mun ci za a an ci a bata cinikin ba sai aka ce ai abin haye ba wati shi wanda ya sayar din haya sayar ko haya bayar to yanzu ya za a kiran aksaru samani aw alqimati to sai a ce yanzu tsakanin kudin da aka sayar da abin da kimarsa wanda duk ifi yawa shi za ka biya kai yanzu mun shari amma sharaɗi in aslafa almushtari kaji ba idan mun shari ne zai bada race yanzu ai mun faɗa maka je ɗazu mun ce akwai shirki inda mushiri zai bada race akwai inda bayi zai bada race ko to mushiri ne zai bada race da muka ga maka idan mushiri zai bada race ba mun ce sharadin shi mushiri idan zai bada race sai ya sai abu da arha ba kai kuma kana gani mun bayi dole ka hakura saboda ka san zai baka race to tana ta ce a mata jinike kuma ga shi har yanzu abin ya riga ya fawata aka ce to yanzu kai yanzu mushiri abin da za a bi yanzu abin da bayi za a bi abin da mushiri ne ai yanzu shi ya abu- abin ka da ya siya ai ka san arha ya siya to yanzu tun da shari'a ta ce za a biya ka to sai a ce a kasara tsakanin kuɗin da ya siya da kimar wanda ya biya wa gida biya nawa ka siya ce dubu ɗaya nawa ce kima ce dubu ɗaya ɗari biyu to dubu ɗaya ɗari biyu zai biya ka idan aka ce kima ɗari takwas sai a ce a to dubu ɗaya zai bayar dan dubu ɗaya da biyawa domin shi sanda ya siya ai arha ya siya ko ba gane ba ai an ce da mutum da shi zai bada rance ai arha zai siya shi ne tuka shi za ka ce in dai mushari ne zai bada shi ne zai ba- shi ne zai ranta to yanzu tsakanin kima da kuɗin a kasar za a biya wa illa illa idan ba mushari ne zai bada rance ba bai ne zai bada rance aksu shi kuma aka si akalla za a biya ai mun ce da kai idan bayi ne zai bada rance shi kuma karya maka abin ka zai yi kai kuma kana ganin zai tunda zai baka rance ka hakura ka sayan masa da arha saboda kana tunanin amfanin nan to shi kuma gashi an ce a bata ciniki aka ce ciniki ya riga ya fawati to tsakanin kudin kima da kudin abu wanda yake akalla shi za a biya shi domin shi aikin ya riga ya dama ya ya ya yi guda ya karya maka
wakan na shi haka na cinikin kasgarewa mulki ne kamar tambayar alam aka ce wanne ne cinikin kasgarewa ya zai dole ya gurra kaga gari wai gari abin da ke gari mutumin kauye shi ne shigo kasuwa yana wuri wuri to shi kenan kai kuma sai kaga abin da yake so zai zai siya kana zuwa sai ka kawo alaji a mana dubu daya ishe albarka da ɗari daya albarka da ɗari biyu to ni dai iyaka ta zan siya ka san mun da ɗari biyar ishe a shi mutumin kauye gina ya tare ita ita ɗari biyar ko shida an zai dubu ɗaya ɗari biyar ba sayar ba zai fa aida kana zai tsora to da man ya aka yi dan azira shi ba wai shi wanda mai taya ba siya zai bada ba dan yanzu da mutumin kauyen nan ne to wannan shirkin manhiyi ne in an yi shi
an alima to idan shi mushtari dama ya san wannan mutumin nan da ya zo zira zama mutumin kawai nan ya yi kada mushtari raddu to shi ya ko sai kuma yi labarin a ce wancan zira shi ya yi to ya samu shi na da ya haka dubu ɗaya ɗari bakwai kuma ya gana mai ce ba na so abin kuɗi na
in fata to idan abin bai yafa wati kuma a to alkimatu kima sai a duba kima in ya ga kimar in kuma ya ga kuɗin da ya kalla sai ce ni kuɗin zan biya ma ba kima zan biya ba wajaza su'alul ba'ali iya kuwa halin ziyararci ya halatta mutane suka zo daga garinsu sun zo cin kasuwar birni an gane ko sai ka ce to idan mun je kamar mu talatin ne suka ce da Allah ka samu mutum biyu ko ka ce da wanda wanda Allah ka kutaya ka ware wasu daga cikin kaci kansu taya kai in ka ji abin da kake so din nan kada su su taya amma ba wai ka ce kulan jami
ran jami'i ba ka ce duk gaba ɗaya kar kowa ya taya ba dan ka'ida ka zo idan aka zo aka ce ba wanda zai taya ai shi ne abin dole sai an kai sai ka sai kai amma idan mutum ɗaya da ko biyu ne kawai musu taya ba wasu sun tattaya ai kaga yasa abin yana da daraja kenan to shi yasa ya halatta ka zo ka ce ka ce ka ware a cikin mutanen da suka zo daga cikin kasuwa ka ce mutum biyu ko kan su taya sauran kuma za a iya taya ba amma ka ce ka kowa ya taya wannan an hana wannan amma dan mutum ɗaya biyu ko uku ka ce wani kan su taya wannan ya halatta ka hana su Baka bai a halin li'amudin haka na kuma an shari'a ta hana mutumin binni da sai da mutumin kauye kayansa ya kawo kayan su binni zai siyar kai mutumin binni ka karɓi kayan mutumin kauyen ka siyar an hana aka ce to me yasa shari'a ta hana aka ce abinda yasa saboda shi mutumin binni shi mutumin kauye yana kauye bai san yadda kasuwa take ba a yau wataƙila ya bata a can baya ba yanzu ta daga idan mutum binni ne zai siyar ba zai sai da shi da rangwame ba sai ya daga abun yanda duk wanda zai siya ba zai samu riba mai yawa ba shi ko manzo Allah ce takun nasa fi kafalati inna la yarzuqu ba'lan min ba'lin kuma mutane a cikin rakon su Allah yana da ba'li da ba'li ke Allah Allah yake yake azza mutane saboda haka in yazo da kayan sai ka bari yazo ya sai arha mutakila da garin wani yake samu wannan riba ya yi kenan kuma azikin sa ya daga kenan shi sa ba a yadda mutum binne sai wani mutum kawai ba walau bi irsalihi lahu kai ko ba wai mutum binne yazo yazo binne da kayan ba ma yana garin su can ya aiko ma kayan ka sai masa nan bai halatta ba aka ce a'a masu mashe da suka ce ai wannan kuma ya zama amana in amana ne ka a iya wannan tun da bai zo ba ai gane ko tun da bai zo ba shi kai kuma kai to ya halatta a siyar wannan shi aka aka ba shi ne shi halli garawiyin to wai yanzu wanda ke alkariya kan mutumin kura shi ma yanzu in ya aiko da kansa ba a sai masa ba saboda shi ba mutumin kauye ne ko ko shi a yana jin ƙarshen birni ai kusa kusa yake da birni ko yana jin ƙarshen birni to shi wannan ba komai sai a ba ba komai ai dai da yake ba ana zan tuka biya mu da wani to shi idan aka irin wannan jirgin mutumin ya kawo kayansa na kauye ya zo da shi kai aka karba aka sayar masa shi da ya bayar a yi mallar dabi shi wanda ya sayar a yi mallar dabi shi wanda ya sayar ma a yi mallar dabi dan kada ta wani kuma yi duk sun kun sayar mallar dabi
wajaza shira'u lahu to ya halatta shi kuma mutumin kauyen nan da ya zo da kayansa daga kauye zai ya an ce kar a karba a sayar masa da kayan a bari sai da kayansa ko to idan zai sai kayan binni kuma ya koma garin su to wannan ka kai mutum binni ka karba ka sayar masa dan kada ya kawo nasa ya tayar ha kuma a koma za a tayar a buga masa tsada wata illa shi wanda zai tayar din shi kuma ya kai bai san abin da kasuwa take ba to shi ko na a karba a sayar masa ya halatta
wa katalakin sila'i haka na kamar ka tare sil'a ma baya halatta mutum ka ka bi can hanyar da ake shigo da kaya ka tare ka siya aka ce baya halatta aka ce abin da ya zaki ta hana haka idan ana yi ka taho da kayanka daga baki ka taho da kanan dan banta an tare an siya ba ka zo kasuwa ba ai ba za ta je da shi arha ba wanda ya taho daga gizawa shi ma an tare shi a can ba zai sayar da arha ba wanda ya taho daga wajen kura amma da kowanne ya taho kasuwa kowa yana saukewa nan yana saukewa ka gaba kai kaɗai ba ne ai ba kai tsada da yawa domin ka sai ba za ka tunda ba ga mai kasuwa ne ka ka ga kasuwa kowa yana sauke nasa ita ku shari'a da mun tana son a dinga ganin kaya ne idan ba a ganin kaya a kasuwa ana son sauke shi to sai ya tsada to shi za aka hana ka tare a can ka siya sai a bari shi mai kawo kayan kasuwa yana nan ya kawo yana sauke nan ma ya kawo yana saukewa
aw sahibiha ko kuma a'a kayan yana baya ka tare mai ita kai shirikin kayan in an zo a baka shi ma an hana wannan
ka hadiha bil baladi bi sifatin sifatin kamar ma yanzu misali an shigo da kayan gari bai kai shagonsa ba in yana da shago ko ko bai kai kasuwa ba in yana da kasuwa ba ka tare shi ka sai an hana an gane ko ko da ya shigo gari ne ba bukata ya mutum da bai kai ka shagonsa ya ajiye ba ko ko bai kai kasuwa da ake ajiye ta wannan abu ba na'am amma idan ba yi da shago ba yi da kasuwa ka tare ka sai wannan ba komai na'am wala yusau to wai ko da aka ce an hana ba mai shi wannan cinikin da muka ce ka a tare kayan an shigo da shi ɗin nan, ba mun ce an hana ba Na'am.
to ko in an yi cinikin ba fa za a ɓata ba kuma na'am shari'a ta hana dai amma ba za a ɓata cinikin ba
wajaza liman alaka sittati amyalin an ba'du misali mujadin ilaihi ilayhi ya halatta wanda gidansa yake kawo mil shida daga gari shi ya tsaya dan kato da kaza shi ko gani shi ya sai bukatar gidansa kawai ba dan ya saya ya ciniki ba a'a abin da yake bukata ya sai a sai masa da wannan ya halatta yi
inna ma yantaki laman alfasidi bil qabli sani dai hasarar ciniki ba ta ce ta jirta kowa da karba idan mutum yanzu ko ciniki ba ta ce na'am ita maka da ciniki ba ta ce shi ba yi idan abu ya mutu shi ne da hasara na'am ka gane ko tun da ciniki ba ta ce ne to sai aka ce ai mushe ya karba to da ya karba ciniki hasara ta koma hannunsa yanzu da ya mutu sai dai zo maka taziya ce a ce abin ya mutu Allah mai maka da alheri ba ya ta hasara ta koma hannunka kai mushe tun da ka karba
wa rudda to idan abin tun da yana nan kana ji ko Na'am.
ba an an ka ka karba ba mutuwa yi ba to kai raddin abin kamar da baki tun da ake jinkin ba ta ce ne sai ka mayar masa kace gashi nan bana so gashi nan ka ba ni kuɗi na kai shari'a ta bata jinkin nan
wala gallata amma wala yurdul kallata kuma ke na'am idan shi wannan mutumin da ya sai bashi nan da ya sai abu an ce jinkin ba ta ce bane sai aka ce a ya shiga Allah dabba ta ya ta tsoro nan ta babun ne ya dan hawa ya yi bukata sai an ce gashi sai ya mai da baki aka ce ai kiya maka idan ya mutu shine da azara ko ba ba mutum ya karɓa ba shi ne da in ya mutu a hannunsa shi ne da asara ko ai mun faɗa yanzu nan ko to ai duk wanda ya san mutuwa ko shi san shi ne da riba kuwa na'am nace al-hasar al-haraj bil laman duk wanda ke da asara shi ne da riba na'am shi sa aka ce yanzu ba za a ba zai rantsin kalla
in fata to idan kuma yanzu shi abin sai yayi bawati madal muhuta ka gane ko shi wannan cinikin da aka yi ba ta ce za ka ji ai har an siyar cinikin da muka yi ba ta ce an siyar to yanzu ya za a yi madal muhuta lafu bi bi samani idan cinikin abin an saba a kansa ka san shari'a akwai abu da duk malamai sun ce ba ta ce da kowane malamin wasu sun ce ba ta ce ne wasu sun ce ba ta ce ne kan misali ce ana kiran sallah na jumbaran juma'a kai ciniki wasu sun ce cinikin yayi wasu sun ce bai yi ba to idan ka je wajen alƙali ai fuska ɗaya zai ɗauka ai ba zai ce da kai yayi bai yi ba dole zai sai da ɗauki fuska ɗaya sai alƙali ce mu ɓata zani to idan alƙali ce ɓata zani to ai ka ga da fuska ta ɓaci kenan ko to bisa mani ne kudin da ka siya sai a ce to tunda jirgin ba ta ce ne yanzu kuma alkali shi abin da ya ce ya bata jirgin to kudin da ka zai shi zaka biya na'am ba kima za ka yi ba wa illa idan ko ba mu sanafin bane duk malaman duniya sun ce wannan jirgin ba ta ce ne min qimatu to ba za ka biya kudin ba irin kima za ka biya kuma na'am ta wantaran da ka karba kima sa ta ce taran da karba ne a ran nan ba ta yanzu da alkali ba ta ba ta san da ka karba kima ta na nawa ce ran nan na'am mislan misli to kuma yau ka shigo shi kuma yau mutum ya rama misalin misali idan yanzu kawai ciniki ba ta ce sai aka ce ai misali ne hatsi kenan ba shi an nace misali hatsi kenan na'am da abin da ke na yi banya shine ake jan misali to shi sai ka dan shi hatsi ba ruwan muna idan ka hatsi irin wannan ka kawo ma irin su da iri iri ne ba wani wani sai tsaya mai kwansa to shi rama shi ake yi ba za a ce wai ayi ba sai aka irin su kawai ta gayyare sokin To sokin kun- gayyare misli to kun koma can baya ai ce da abin da mun ce da kai fa in fata ko kamar ka tambayi malam me fawati to shine sai sai sai zo ne ki baka amsa yake bi ta gayyiri sokin gayyare misli da ta gairin kasuwa abin da ba misali ba wa ba aqari ƙara ba duk abin da ba misali ba ne shi na'am ba hatsi ba ne ba ƙari ba ne gida ko gana kamar hayawa ne ko al'ami ko urilla ko to idan ya samu tagayyarin kasuwarsa to fa wati ne da yana arha sai ya tsada ko da yana tsada ya yi arha to tagayyuri ne wannan ya yi fawati da ce ai zai yi fawati kuma saboda an samu canjin kasuwa amma banda misali banda misali banda a ƙaru na'am wa bi dole zamani zamani hayawani in kuma hayawa ne aka ce shi ma ya fawati aka ce mai shi kuma menene fawatin hayawa ne in dabba ce idan aka siyan maka da ita ta dade a hannunka to fawati ne to kamar an tambayi malam menene fawatin wa biha shahrun a ya zuwa cikin daura wata ɗaya duli ne wa shahrani zai sami dule ka ta kusa cewa ta haihuwa ne wata biyu duli ne wata wata ɗaya duli wata biyu kuma duli ba ne na'am
aka ce to wannan wani irin karatu ne wannan a ce da kai wata ɗaya ai abu ya yi yuli kuma wata yuli ga shi na malam mai malam mai malam na mice yake malam na mice wannan ai sabani ne maka shi shi wanda ya ce wata ɗaya yuli ne ko wace irin dabba ce ko babba ko karama ce wanda ya ce wata yi ba yuli ba shi ma a wajensa ko babba ce ko karama wannan ba yuli ba ne da haka sabani ne na na ma'ana
وقال malam mazari ya ce بل في a'a شهادة ba sabanin malam ba sabani ne na ganin ido na'am shi wanda yake wata ɗaya duli ne dabba karama ce wanda yake wata biyu ba duli ba ne dabba babba ce to a ce duk magana ɗaya ce kira kaga zahiri ne aka saba ne amma ma'anarsa duk magana ɗaya ce na'am Allah saka وبنقل عرض
haka za ko fawati ne idan ka ce rukunulla kai me نعم بكلفة ni baladin لبلد ka kai ta wani gari duk kulfatin idan yanzu misali kurulla ce yanzu aka sai maka da ita, ka ɗauke ta ka kai ta kaduna da wahala ka kai ta kamar zanen inda ke tsadan man nan to fawati ne na'am ومثلي لبلد بكلفة ko musulmi ne hatsi ne ka ɗauke shi kai shi wani gari da wahala kaiwa shi ma fawati ne idan
وبالوديع ku yanga ce kanka yadda za a yi rajin sai aka ce aka tabe ta fawati ne
وبتغيير ذات غير مثلي haka na sai abin da ba musulmi ba kamar hayawa ne sai aka ce ai ta gari da yana kiba ya rame ko da yana da yana da rama ya kiba ta shi ma fawati ne ba za a yi raji ba وخروج عن يد ko kuma a abin da aka ce aka ce za a yi rajin sa kai har ka siyar ko ka bayar ko ka yi sadaka da shi fawati ne na'am saka وتعلق حق ko kuma a abin nan da aka ce an yi shirki ba ta ce za a yi raji wani haƙƙi yana ta da shi ina misali كرهني sai aka ce ai har ka jingina shi fawati ne
وإجارته ko kuma abin nan da za a sayar shari'a ta ce a bata shi amma sai aka ce kai abin nan har ka bada shi haya yayi mawati na'am وأرل ببئر ko kuma ka- abin nan gona ce aka ce ai ka haka mata rijiya fawati ne Allah saka عين ko ka jawo famfo ka sa a wajen fawati ne وغرس عظيم ko المؤنة kuma ka yi da shi amma ka sha wahala wajen biyan kuɗin da shan fawati ne وبناء عظيم المؤنة ko kuma ka yi gini mai wahala babba a wurin shi ma fawati ne shi ne azimai ne su biyu kenan da iya rubu fakat فقط to yau kuma jiha idan mutum ya sai maka da gona kana ji ko sai jirgin ba ta ce da aka ce da ya rabi sai aka ce to a cikin gonan nan a rubi'i kayi da shi ko kayi gini na'am wanda muka ce an an yi shi ana abu ne ina fati ko na'am to ita wannan jihar inda kai gina rubu'in na'am da inda ka dasa rubu'in to wannan jihar fawati ne to idan ya tabbata fawati ne duk sauran ma ya fawati na'am in dai rubu'i ne an gane ko Ri- shi wannan jihar da kai suka tunda ya kai rubu'in gona na'am sai kai da shi ko ya kai rubu'in gona kai gini to wannan fawati ne wannan inda ka gina din to in ya tabbata fawatin sai ya tunda ya fawati to sauran masu sun yi fawati amma da humusi ne لا أقل ba akalla ba inda humusin gonan ne kai shuka ko kai gini to wannan shi kadai ne ya fawati sauran duk bai fawati ba saka sai a ce nan kadai na na humusin za a warware to amma ita fakat din nan ba sai an gane inda ta koma ba ba wai fakat ta koma rubi bane ta koma wa jihar can jihatu fakat in ta koma rubi to sai a ce banda banda banda nufi kenan na'am banda sulusi ka kuma kuma ka muka faɗa ba da karbi zuwa sama ko rubi ko sulusi ko nisbi duk wanda yake wannan duk gona ta bashi amma da in aka yi kasa humusi ko sulusi shi kuma wannan shi kadai ne ya bashi to shi za wannan fakadin ya koma wa jihatun fakat nan fakadin da jihatun ya koma ba rubu din ba na'am saka وله القيمة قائما على to المقول shi yanzu an ce za a yi raji ko na'am to sai raji ai ga ya riga ya gina kuma an ce ai raji idan ya idan kama gumusi ne wai ko an ce ba an ce ba wajibi bane kai ko rubi kai zuwa zuwa rubi zuwa zuwa an ce ba wajibi bane ko ko ko dashe to sai aka ce to zai rai sai aka ce to yanzu sai an biya shi kudin ginin kudin ginin sa ko kudin dashen sa amma da amma ginin a tsaye in ya bayyana shi ta ma a tsaye na'am ka san idan an ce gini a tsaye da darajar kenan na'am in an ce ya banya a tsaye da darajar ta amma da an ce a ƙasa ba darajar kenan to kudin sa tunda ba ganganci yayi ba na'am na ce ba gangan ciye ba Na.
to kudin za a biya kudin zariya abu abin yana tsaye na'am
نعم والمس على المقول amma a wannan faɗin ba shine malam haziri ne ya faɗi haka
والمصحح da malam maharazu shi ne abin musa a wajen malam maharazu haka suka faɗa a to tun da suka faɗa ka ashe akwai wasu malaman da suka ce a kudin a kudin a ƙasa za a biya na ce akwai wanda suka faɗa ka kenan to amma sai kai zance da yabi kyau da malam ma- ma- fa- faɗin malam mazari da malam maharazu shine a biya su kudin a tsaye Na.
shine zance da yabi kowanne shi zama da ya kawo shi amma akwai wancan zance shi ma Na.
an kaka ce malam ka ce ba faɗe shi ba na'am ببيه قول قبله مطلقا To أو yanzu kuma- إناني yanzu mutum ne da aka yi ciniki aka ce ɓatacce ne ba an ce a yi alada abin ba to kai ba kai mun shari da ka sai abu an ce ka mayar wa da bayi kayansa an gane ko to baka je ka baka ce ka mayar masa ba sai ka je ka sai da mu kuma ciniki ingantacce to mutlakar din kuma al'ami ne urilla ce hayawani ne ko ko a ƙari ne kowanne shi ne mutlakar kenan to wai yanzu fawaki ne kenan in ka siyar sai a ce kuma tsabai fawaki kenan ko kuma a'a shi mun shan shi bai in ne yau abin hannun ka mutane da aka ce ni ba baka tun baka da masa da shi ba an ce zai da maka da shi tunda ciniki ba ta ce ne to bai sai ya da maka da shi ba sai kai kuma ka je ka sai da shi to wani ciniki inganta shi to shi ma sai wata kan kai ba shi ne ka sai shi ma fawaki ne ko ko ba fawaki bane tawila zai mu dawo da shi saka la in qasada bil bai'i al ifatata haka ce ba inda ya nufi fawaki da sayarwa ba, mutum ne kana ji ko Na.
ya sai abu sai aka ce jirgin ba ta ce ne ai mun ce za a yi raddi idan ba in ba a sayar ba ko sai ce to tun da shari'a mun za ta za ta fata albarin zo min sayar kafin shari'a kamar ajiya alkali ba kamar misali idan jin ma aka yi magana ya ce ba sai rai jin sai ba alkali za a ce kotu bari yau aka bada gona da sayar to in yi haka ne ko ya sayar ba ba fawati ba ne tun da ya sayar ne dan yi dan amin ya fawati Na.
fawati bai yi ba saka warta fa'al mufitu in in ada kuma yau mai fawatarwa ya ɗauki in ada mutum ne ya sayar mutum ne aka jirgi ba ta ce aka ce za a yi rai sai aka ce ai ba sani ba shi wanda mai sayar har ya sayar wani ba mun ce ba wati ba ne to an zo an ga alƙali alƙali bai magana ba bai ce ya riga ya yi hukunci ba sai kai kuma sai ka koma ka je ka sayo wannan abin a wani wuri baka san wannan abin da ka sayar bane shi ka sake sayo shi to wancan fawadin ya ɗauko yanzu sai kuma rajin ya tabbata an gane kai da ka sai da abin da ka sai abu za ka yi an ce za a yi rajin sa Na.
sai aka ce ai baka sani ba ka sayar ba an ce ya yi fawadi ba Na.
to sai ka ce kama alƙali ce na yanke hukunci inda alƙali ya yanke hukunci ko ka da shi ba komai amma kama alƙali ce ya yanke abu ya riga ya fawadi sai ka koma ka je ka zo abin a wani wuri baka san wannan bane sai da ka zo da shi aka ce ai wannan abin da ka sayar din nan shine ka je ka sake zo shi to a to fa wanda cin yanzu ya dauko yanzu abu sai ai dole sai ai rage ko kuma a'a wani ne sai ka wannan abin da ka sai ba sai ka yi baka kyautar sa ai sake da hannun ka ne Na.
to shi ma wancan fawatin ya dauko
illa bi taghayyur su'i a wanda ta ka so idan mutum yanzu an faɗa baya ka kai da suki akwai abubuwan da muka ce idan kasuwa ta canja fawatin ne ko to idan duk abin da aka ce ta gairu inda an samu ta gairu suki ba an ce ba za a yi riji ba an samu sai aka ce to ai yanzu ya koma kuma yanda yake to wannan bai ba za ba kamar irin wancan bane da aka ce in ka sai da abu in ya da hannunka sai a ce kuma dole sai an yi riji ba mun ce wannan ya dauku ba to in ta gairu suki ne to shi wannan banda wannan aka ce to me ya raba su da wancan aka ce yawwa shi ciniki duk wanda yake shi yake so yi kasuwa ku Allah da yake cikin kai shi yake za bai saba kawai kasa yanzu sai ta iya wa'ai wanda ya sayar din ma ba mu sani ba a shi o yana da labarin cewa za a bata abin yaje sayar mu da zahiri ne ba mu sani ba kawai mun dauka akan ya sayar ne ba shi da wancan ba sani ai sai in kana haka ne kasuwa ku waye sai juya ta ya saba da ta kawai kasan ba Allah ba shi sa shi sa ta ga yin suke wannan dan abu da yana a hayi tsada don ya dawo yanda yake ba za a ce kuma fawati ba ba za a ce fawatin ya dauko ba sai a ce ba za a shi ke da ya riga ya tafi saboda ba wanda yake da wannan sai Allah Allah saka saka